هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باقي ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma sai yardar Allah da dacewa daga wurinsa rayuwar ta sake kawowa zuwa ga wannan yammaci na lahadi kuma yini na tara ga watan ramadan hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma su wannan sura mai daraja suratul baqara jiya in ba mata mu ajiye karatu ƙarshen aya ta ɗari biyu da goma yau za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da goma sha ɗaya سال بني إسرائيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب نعم الله تعالى يقول سل بني إسرائيل a gabanin wannan malam ya kawo wata jimla a daidai wannan gaba ya ce wa man azzama shay'an kharijan an shara'il islami faqad kafara duk wanda ya girmama wani abu wanda ya fita ga barin shari'o'in musulunci hakika ya kafirta wanda ya girmama wata shari'a ko ya halatta wani abu wanda yake Allah ta'ala haramta ko ya haramta abin da Allah ta'ala halatta to wannan yana fitar da mutum a musulunci ta haka wajibi ne mu kasance masu girmama alamomi na addinin musulunci dukkan wani sha'ayar na addinin Allah mu ba shi kima mu ba shi daraja mu kiyaye girmama alamomin waɗansu shari'o'i wanda ba na musulunci ba a nan ce misulul kana'is misalin cocina wato guraren bauta na na nasara an gore ko wasu kaburbura mutum yake girmama su yake ba su wani kima ko yake ba su wani matsayi sanda ya saba ma shari'ar musulunci yana aikata wasu abubuwa da ya shafi bid'a ko kuma shirkoki a wannan gurare a aukuburin istisina ko kaburbura na limaman kirista au azabal ahya min yarjuna barakatan ko ko ya girmama wasu jagorori daga cikin su yana neman ko kwaɗayin samun albarka daga wajen su fa inna kafirun to wannan ya kafirta yusta ta ba za a neme shi da ya tuba da haka wajibi ne mu kasance mu nisanci kiya girmama wasu al'adu na shari'a da ba da musulunci ba irin abubuwan da aka samu daga iyaye da kakanni in dai ba su da alaƙa da addini to wajibi ne a kiyaye al'adu na gargajiya da sun ci karo da shari'a wajibi ne a rabu da su a daina ba su kima ana ba su girma haka nan bukukuwa wanda ya shafi nasara ko na kiristoci wannan wajibi ne mu kiyaye kamar bukukuwa na kirsimeti ko sauran idika nasu Allah tsare Allah ta'ala ce sal bani isra'ila eh sal ayyuhal muslim ka tambayi ka tambaya ya kai musulmi ko kuwa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambayi bani isra'ila su wane ne bani isra'ila su ne jikokin nan guda goma sha biyu wato annabi yusuf da yan uwansa eh ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam su ake kira bani isra'ila su goma sha biyu annabi yusuf da kuma yan uwansa isra'il ne shine annabi yaqub ma'ana isra'il da harshe ko yaren ibraniyanci yana nufin abdullah bawan allah in ka dan ce banu isra'il ana nufin waɗannan ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam sunansa ne isra'ila da yare na ibraniyanci yana nufin bawan allah to allah ta'ala ce ka tambayi bani isra'il lita'alama ma asabahum domin ka san abin da ya same su na kaskanci da kuma zilla lamma baddalu ma anzala Allahu alaihim yayin da suka musanya abinda Allah ta'ala ya saukar a kayan su cikin littafin su wa azzamu ahwa'ahum suka girmama soye-soyen rayuwar su kam atainahu Allah ta'ala ce nawa nawa muka ba su eh kam istifamiya tambaya ce nawa nawa muka ba su min ayatin na daga ayoyi bayyana ce waɗanda suke bayyana zahiratu wanda suke bayyanannu nawa nawa muka ba su ayoyi ko mu'ujizozi bayyanannu wanda suna ganin su a zahiri Allah ya ba su ayoyi da yawa ya nuna musu mu'ujizozi masu yawa ka falakil bahari kamar tsagewar teku ai aya ce babba ko mu'jiza ce babba da Allah ta'ala nuna bani Isra'ila sun gani da idansu a wani lokaci lokacin da za su fita daga garin Masar ko annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala masa umarni da ya fita da shi da jama'arsa ya umarce shi da ya daki wannan tekun da sandarsa da ya daki wannan tekun sai ta dare gida to wannan Allah ya nuna musa idanuwa wa inzalil manni was salwa da kuma saukar da almanni was salwa wato darba da kuma a wannan nama yan shila wanda Allah ke saukar musu daga sama kamar zuma ne da wani nama haka musamman Allah ke sauko musu daga sama a banu Isra'ila wannan dai ya gabata a baya Allah ta'ala ce wa anzalna alaykum al-manna was-salwa to duka wannan aya alama ne mu'jiza ne da Allah ya ba ya nuna musu da fa baddaluha kufran sai suka musanya wannan ni'imomin da Allah ya ba su da ainihin wato kafirci madadin su imani sai suka kafirce wa Allah ta'ala fa kana jazaohum azaban shadidan to sai kasance sakamakon su azaba ce mai tsanani dalla alai wato sakamakon da zai same su a lahira bayan wannan kaskanci da ya same su a nan duniya akwai azaba mai tsanani da Allah ta'ala ya tanada musu a lahira wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya musanya neman Allah ai ma an aba bihi alaihi min al-ayat abinda Allah ya ni'imta gare shi na daga ayoyi da annaha sababul hidaya domin su ne sababba da samun shari'a ayoyi na littafin Allah su ne dalilin samun shari'a bin ba'di ma ja'atu bayan da wannan aya ta zo masa ni'imar Allah da ta zo masa amma sai ya canza ta da kafirci to duk wanda ya haka fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne a gare shi sai Allah ta'ala ce zuyyina lil ladina kafaru hayatud hayatud dunya an kawata wa kafirai wannan rayuwa ta duniya da wannan rayuwar duniya Allah ta'ala ce an kawata wa kafirai ay husinat fi a'yuni an kawata ta idanuwarsu wa ushribat mahabbatuha fi qulubihim kuma an gaure san duniya wannan rayuwar duniya a zukatansu su kafirai bitta wani ta hanyar ɗaukar hankali ba a haɓuha sai suka zan suna tsananin son ita wannan rayuwa ta duniya. Da haka shi musulmi bai ɗauki duniya wani waje ne na dawama. Dama duniya maza Allah sallallahu alaihi sallama ya ce a duniya sijirin mu'min wajen na kafir. Ita duniya kurkuku ne ga mu'mini kuma aljanna ga kafir. Ma'ana kai musulmi dole kai haƙuri a rayuwar duniya. ba kowane abu ne za ka yi ta'ammuli da shi ba sai abin da shari'a ta halatta amma kafiri shi komai ya ga dama zai yi da haka wannan rayuwa ta duniya Allah ta'ala ya tsawata ta ne ga kafirai kai mumini dole ya zama kana takatsantsan kana kiyayewa ba duk abin da ranka yake so na duniya ne za ka aikata ba abubuwa da yawa Allah ta'ala ya kawata ya kawata wannan duniya da ita amma ita duniya mayaudariya ce ba ta da tabbas kuma duniyan ba komai bace ba yasa Allah yake ba wa kafirai duniya inna Allah yuhibbu ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ma baya so. Yasa aka samu kafiri Allah shimfiɗa masa arziki da mulki da sarauta. Saboda duniyan ba komai bane ba a gurin Allah. Wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saka kafirin min haturbata ma. Inda duniyan nan ta yi daidai da fukafukin sauro a gurin Allah. Ba fa sauran kansa ba, fukafukin sauro a ce ya yi daidai da duniya a matsayi gurin Allah, to da kafiri bai sha makoya ɗaya na ruwa ba. Amma saboda duniya ba komai bane shi yasa Allah yake ba kowa da kowa. Wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'unatu mal'unun ma fiha duniyan nan la'adaddiya ce duk abin da ke cikin ta ma Allah ce shi illa zikrullahi wa bawala sai dai ambaton Allah da abin da ya dace shi to da haka Allah ta'ala ce an kawata wa kafirai rayuwar duniya wa yaskaruna min allazina amanu sai kasance su kafiran suna yin iskilanci ga waɗanda suka yi imani suna wa mu'minai iskilanci suna musu ba'a li faqarihim saboda talaucin su kabilalin wa suhaib kamar bilal ibn rabahi da suhaib abu mai jiya ban ambaci wannan sahabi ko to so da nan sahabbai ne wanda Allah ya jarabce su a rayuwa da karanci ko matsi na rayuwa shi bilal kan ma asalin sa bawa ne ko sai na Umar ya siye shi yan tashi domin ya ci gaba da ya samu yanci ya ci gaba da addini haka shi ma suhaib rumi to da haka sai su kafirai suke musu iskilanci saboda ganin su cikin hali na talauci na rashi an yastahdiquna bihi suna iskilanci game da su wa ta'alawna alaihim bil mali suna nuna musu girman kai da dukiya saboda su ba su da dukiya su ga kafirin suna da dukiya Allah ta'ala ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah alhali waɗanda suka kiyaye suka ji tsoron Allah suka suka kiyaye shirka fawqahum suke sama da su kafiran yawmal qiyamah a ranar tashin kiyama su wanda ake ganin ba kowan ba a duniya ana musu ba'a saboda su talakawa ne ranar kiyama su ne a sama an gano wannan ko kuma dama rayuwar duniya ba komai ba ce ba yasa Allah ce kul mata'u duniya qadir ka gaya musu rayuwar duniya yar kaɗan ce yar kaɗan ce wani mawaƙi ya ce ita duniya ta fi kaɗan ma kaɗan eh hiya duniya aqallu min al-qalil wa ashiquha adallu min ad-dalil yace ita duniya ta fi kadan karanci duk abin da yake kadan ne to duniya ta bi shi ta bi shi karanci kuma mai begen duniya ya fi dukkan wani kaskantacce kaskanta ta ka duniya ba komai bane ba an gane ko to da haka ranar kiyama su waɗanda ake wa iskilanci mominai talakawan dai su ne sama da kafirai ran kiyama kula da wannan a matsayinka na musulmi ka yi haƙuri da rayuwa duk yanayin da Allah ya barka in dai ya baka imani to ya ba kyauta bai wanda tafi komai gaba da a cikin wancan hadisi da ambata manzo Allah sallama ya ce inna Allah yu'iddu yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ma baya so wala yu'til imana illa liman yuhibbu baya ba da imani baya ba da addini sai ga wanda yake so kamar na bawo lahu dina faqad ya haqqu duk wanda Allah ya bashi addini to Allah ya duk wanda Allah ya bashi addini ya san yana musulmi to Allah ya so to haka ranar kiyama su mu'minan da ake wa iskilanci su ne sama da kafirai a ranar tashin kiyama al'ada ce ta kafirai a duniya yin ba'a da bakar magana ga masu imani in za su wuce ana zindan ana musu habaici inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun har dariya za a rika yi mutane don su ustazai kawai eh wannan su ne kaza da kaza kai ta ji ana faɗin maganganu kala kala ko a cikin musulmi akwai masu wannan ɗabi'a ta ba'a ko a cikin musulmi akwai masu a gaya ma maganar da a zahirin ba hakikanin ta ake nufi ba ba'a ne ga sai ake masa ba kyau mutum yana cikin wahala a ce kai wani kana jin daɗi wani ba ka da matsala malamai maga da annabawa ba faɗa da kuma kwana sallah ka ga wannan maganganun duk ba su dace ba ko a ka ɗage wando a gaya ma magana ce wai wandon ka yayi menene ya haye ruwa to duk irin wannan maganganu suna kai mutum ga kafirci wallahi iskilanci ne ka rika yi wa mutum ba'a kana gaya masa magana ta kushewa to kafirai ne suke wannan aiki wai za ba rubi bai ta gaba wai zan kalabu ila ahli sun kalabu fakihi wai za rahu karu inna haula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafizi to me zai faru kiyama Allah ce fal yawmal ladina amanu min al-kuffari yadhhabun Allah ce a yau ranar kiyama masu imani za su yi wa kafirai dariya yanda a duniya suke wa musulmai iskilanci suna musu dariya to ran kiyama za su rama haka wancan dariya ta fi kowace illa ko eh yasa wani ko annabi nuhu alaihi salam ke cewa in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in kun mana iskilanci za mu muku kamar da kuka yi mana alal araiki yanzurun su mu a lokacin da suke wa kafiran dariya suna kayan karahu na mulki karahu na girmamawa na gidan aljanna to anan za su rika kallon kafirai suna rama dariyar da aka yi musu to anan duniya sun musu dariya da akan benci ko ko a gidan bashiya ko a ina ne to a lahira kuma musulman suna aljanna za su na rama da haka ne wannan dabi'a ce ta kafirai Allah tsare wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah alhali wanda suke takawa suka kiyaye shirka suka bi Allah sau da kafa suke sama da kafirai a ranar kiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah shi ke azurta wanda ya so ba tare da kididdiga ba ba tare da lissafi ba ai rizqan wasi'an fid dunya ai arziki yalwatacce a nan duniya duk wanda kaga da arziki wallahi Allah ya bashi ba wayansa bane ba karfinsa bane ba iliminsa bane ba iya neman sa bane Allah ne ga dama ya bashi بأن يملك المذكور منهم أموال الساكرين ورقابا ta yadda Allah zai mallaka waɗanda ake wa ba'ar dukiyoyin masu yi musu ba'ar da kuma wuyayensu aw fil akhirah ko ku a lahira fa yadkhulul mazkuru minhum aljanna was-sakirina na Allah sai ya shigar da waɗanda ake wa iskilancin ya shigar da su aljanna masu yin iskilancin kuma ya sa su a wuta da wannan al'amari ne mara kyau yin iskilanci da yin ba'a ga mutanen kirki masu imani. Na, zakara fi ma ya ce asulun nasu bin nisbati lil aqidatil islamiyya fa qala ta'ala cikin ayoyin da ke nan tafi Allah ta'ala zai ambata wato asalin mutane idan aka danganta su zuwa ga aqida ta musulunci tushen mutane fa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce kana nasu zakarta كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah ta'ala ce kanan nasu ummatan wahida mutane a da can sun kasance al'umma ce guda ɗaya eh kansu yana nan haɗe muttafiqina alal haqqi suna nan a haɗe a kayan gaskiya asali mutane da duk muna kayan suna kayan gaskiya ne suna kayan tauhidi aqida ingantacciya asalin mutane kenan milladin adama tun daga kan annabi adam alaihi salam mutane suna kayan addini guda daya suna kayan tauhidi sun mahtalafu sa'annan sai suka saba bi an amana ba'dhum wa kafara ba'd ta yadda aka samu sashi sun imani sashi kuma sun kafirci bayan da duk ana kayan asali guda na tauhidi ibn jarir al-tabari ya ambata cikin tafsirin sa daga ibn abbas Allah ya fara musu yadda yace annama bayna adama wa nuhi asharata quruni kulluhum ala tauhid yace tsakanin annabi adam da annabi nuh karni goma ne kuma dukkan suna kayan tafi ba maganan shirka ba bid'a daga annabi adam zuwa annabi nuh alaihi salam karni goma ne idan shekarni ɗaya shekara nawa kenan shekara ɗari to ka gan kai sau goma za ka samu dubu kenan dukkan mutane suna kayan gaskiya suna kayan tafi tsakanin annabi adam da annabi nuh kuma annabi nuh alaihi salam shine manzo na farko da Allah ya aiko shi Allah ya fara aikowa shi ne manzo na farko to tun da kai annabi adam zuwa annabi nuhu ana kayan addini aqida guda daya to amma da mutane suka saba aka san wasu sun imani wasu kuma sun kafirce fa ba asallahu annabiyina sakamakon sabanin da aka samu sai Allah ya aiko da annabawa ilaihim zuwa gare Allah ya kai ko annabawa ziri ziri wani bayan wani saboda wannan sabani da aka samu aka saki kan hanya mubashirina su waɗannan annabawan suna masu bishara suna masu albishir da aka ce albishir shine ba da labarin abin da zai faranta wa mutum rai suna bishara ga man amana bil janna ga duk wanda ya imani suna masa albishir da gidan aljanna wa muntari da kuma suna gargadi man kafara bin nar duk wanda ya kafirce suna masa gargadi da wuta wa an zala ma umar kitabu kuma Allah sai ya saukar da littattafa tare da su waɗannan annabawa da ya turo manzanni bi ma'ana al-kutub ma'ana al-kitab anan yana nufin littattafa wa wa al jinsiya wannan al ta jinsi ne eh ba ana nufin littafi guda ba littattafa Allah ya saukar musu kowane manzo ya zo da irin littafi da Allah ta'ala ya bashi na'am wa anna al-aqidata fi jami'il kutubi wahidatun kuma aqida a dukkanin littafan nan guda ɗaya tauhidi guda ɗaya ne la ilaha illallah shine kalmar shahada la ilaha illallah dukkanin sakon da Allah ya turo manzanni sakon da guda ɗaya ne aqida ita ne kara bauta ma kowa sai Allah kowane manzo ya zo wa'azin da yake fara yake babban sako da yake zuwa da shi ani ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta da bauta ko ma bayansa. To aqidan nan guda ɗaya ne a dukkanin shari'a annaba da suka wuce. Ya sa ma ka'ida ta tauhidi ko ta imani idan ka kafirce wa annabi guda ɗaya to ka kafirce musu da duk gaba ɗaya saboda sakon nasu guda ɗaya ne. Kana cewa baka yarda da Annabi Musa ba to ka karyata duk annabawan gaba ɗaya. Yasa cikin Qur'ani zaka ji gurare da yawa Allah yana cewa kazzabat kazzabat adul mursale kazzabat samudul mursale ta da cewa annabin nan suka kare ta amma Allah ce shi sun kare ta manzanni gaba daya saboda ka'idan imani shine ba a raba wani tsakanin manzannin Allah la nufariqu baina ahadin min rusul Allah ta'ala ya ce bil haqqi wannan littafa da Allah ya saukar musu a bil haqqi suna kunshe da gaskiya da ya hukuma bainan nasi domin ya hukunci Allah ta'ala ya hukunci da wannan littattafan tsakanin mutane al-muftalifi da waɗanda suka saba da yarji'u ila al-haqqi domin su dawo zuwa ga gaskiya shine tauhidi wa yatrukul khilafa bainahum su ba dukkan wani sabani da yake tsakanin su fi maftalafu fihi shi abin da suke sabani a cikin sa min addini na daga addini wa maftalafa fihi babu waɗanda suke sabani a cikin sa ma'ana shi wannan littafa ne illal ladina utu sai waɗanda aka ba wa littafin fa amana bihi fa amana ba'dun bihi sai aka samu sashi suka yi imani da wannan littafin wa kafara ba'dun wasu suka sashi suka kafirce da Allah ya aiko musu littafin sai wasu suka yi imani da littafin wasu kuma suka kafirce min ba'di min ba'di ma ja'atumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu bayyanannu a kayan tauhidi Allah ta'ala ya ce baghayan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu ai minal kafirin daga su wannan kafirai فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه sai Allah ta'ala ya shirya da waɗanda suka yi imani zuwa ga tafarki na gaskiya da izini da kuma nufin sa ai bi iradati da nufin Allah ta'ala wallahu ya hadi man yasha wa ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so shiryar da shi zuwa ga hanya mai gaskiya ai tariqal haqqi hanya ta gaskiya allazi yazidu khilafa bayna ahli al wanda ke kusar da saɓani tsakanin mabota gaskiya. Walan ma kana Islamu Islamu dinar haƙƙi, yayin da musulunci ya kasance shi ne addini na gaskiya. La ya kada wa mutu'an da fihi bi da'awa al ba, wanda ya riko da shi wannan addini ba a yaudararsa da ainihin wato da'awa ta ƙarya. Fa innahu bayyana min awwal al-amri annahu kufla wa taklifun wasu idanu da kiyabi wa abin mashakka to sai bayani a farkon lamari cewa shi addinin musulunci ɗawainiya ce kuma nauye-nauye ne na shari'a kuma tanadi ne domin tsayuwa da ɗaukan tsanani tsanance-tsanance wa tasfiyatun nufusi da kuma tacewa zukata kama yasfiyar zahaba addinna kuma da ake tacewa zinare da wuta idan ka sa ƙarfe a wuta aka dake sai ya zama yayi duk da tun jikinsa ya fita to shi addinin musulunci ɗawainiya ne kuma tattalin mutane ne domin ɗaukan wahala da ɗawainiya da tsanani kuma a tace rayukan mutane a tsaftace su kana ta'ala sai Allah ya ce am hasibitu أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
Allah ta'ala ce am ai bal am hasibitum an tadkhulul janna Allah ta'ala ya ce shin kuna zaton cewa za ku shiga aljanna walam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhali kwatankwacin abin da ya samu waɗanda suka wuce gabaninku bai same ku ba kuna tsammanin za ku shiga aljanna haka kawai a sauwaƙe a raha? Eh, min almu'minina abin da ya sabo wanda suka zo gabanin ku daga cikin mu'minai alhali irin abin da ya same su bai same ku ba min almihani na daga jarrabobi jarrabawa eh almihan jam'u mihina jarrabawar rayuwa irin abin da ya same su ku bai same ku ba haka kuke tsammani kawai za ku shiga aljanna fatasbiru kama sabaru wato sai ku yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri ai ma kana yanbaghi lakum an tasabu hadha al-isbar ai bai kamata gare ku ba ku mu'minai ko musulmai ku yi irin wannan zato din ku yi irin wannan zato cewa aljanna za ta samu a rayuwa kawai babu jarrabawa a rayuwa kar ku wannan tsammani yasa wata aya Allah ta'ala ya ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna bi la yaftarun suratul ankabut yanzu mutane suna tsammanin cewa za su ce sun yi imani hali ba a jarabe su ba kaga wannan na nuna mana cewa jarrabawa sunna ce ta rayuwa babu yanda za a yi kana musulmi mai imani ka rayu babu jaraba an gane wannan ko to bai kamata a ce musulmai su yi wannan zaton ba wani mahasibtu mu to dan me ma za ku wannan zato cewa za ku samu aljanna haka kawai babu wani jarabawa wal garadu min hadha tawbik tajihum ala sabar manufar wannan zargin wannan tambaya ta zargin shine karfafa gwiwar musulmai a bisa hakuri ana karfafa mana gwiwa ne a bisa cewa duk abin da ya same mu na rayuwa mai hakuri wa hasu wa hasu alai da kuma kwadaitar da musulmai a kayan hakuri din shi ne manufar wannan tambaya. Allah ta'ala ya ce, Basatumul ba'asa, wato tsananin wahalar rayuwa ya shafe su, su al'umman da suka gabata. Alba'asa shi ne tsananin wahalar rayuwa, alfakaru shari wato talauci mai tsanani ya shafe su, wato da ne ba aka yi talauci ba. Mu yanzu duk kukan da muke na talauci wallahi kukan daɗi muke yi. kuma kukan daɗi muke ba yanzu kam a masallacin nan ba za ka san me riga ɗaya ba a rayuwarsa a ce rigar ka ɗaya da wando ɗaya sai ka wanke ka shanya sun bushe gobe ka saka akwai wallahi ba wani ma kayan sai ka samu a fatin ma baya ci sai ya nemi wata da kaya zuba ko ko ba ka bane kuma kaf ɗin mu nan zai wahala ka san wanda zai yi rana guda bai ci abinci ba sai dai ka ce ba daɗi ba irin wanda kake so ba ko ba haka ba to su a zamanin magabata za ka san mutumin da mayafi fa ɗaya mallaka a rayuwarsa wallahi mayafi fa ba magana wai riga irin namu riga da wando da kula da mayafi kwaya ɗaya mallaka jiya mu ambaci tarihin Musa bin Umay ko mayafi da ake ɗaura a kwankwaso shi kaɗai ya mallaka babu ma na rufewa jiki gaba ɗaya. akwai sahaban da mayafansa guda biyu ana kiransa zulfijanai shi ma ya fi biye mai tsakara zai ɗaura wani ya rufa a sama ba maganan jallabiya da jamfa da babbar riga ce mayafi kawai shi guda biye mai tsaka takwai sabon ma da aka ce mayafin ɗaya da suke shayarin da matarsa in zai fito sallah sai ya kulle ta ɗaki sai ya zo ya sallah ya koma kuma ka suka addinin ba sahabi kan yi kwana uku sati bai ci abinci ba sai dai a ɗan samu wani abu a ci a hakura ga ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi wata uku ba hura wuta ba balle ya gidi to kaga mu duk irin wannan matsalolin Allah ya rufa mana su muna ci muna sha muna sa sutura ko ba haka bane abubuwa da yawa na more rayuwa da muka samu a yanzu su magabata ba su samu yanzu wannan ruwan sanyi kawai da muke sha zamanin magabata su ba san wannan ba. sai dai a zuba a randa kawai balle maganan fanka tana baka iska balle maganar katifa mai laushi abu da yawa na daɗin rayuwa su duk ba su san wannan labarin balle nema na ababen sufuri na hawa yanzu nan ka ga dama a kaduna za ka kwana ko ba zai yi ba in dai da mota mai kyau ba ma maganar jirgi wallahi sai ka tafi awai kaɗan ka isa to duk wannan fa ni'ima ne Allah ya bani da sauƙin rayuwa wanda da da jakuna suke tafiya jaki doki rakuma ai kwana da kwanaki a daji ana tafiya ana yada zango Don haka abubuwa da yawa ya shafi magabata na tsananin talauci, tsananin talauci. Wattara da kuma wattara da kuma cututtuka shi ne albarar jinyace jinyace ya same su. Sun gaba da jinya kala kala. Kuma zamanin su babu hanyoyin kiwon lafiya a sauye irin namu. Ko shakatawa babu a zamanin ko akwai. Shakatawa. Ina ga wasu ma ba san shakatawa ba na ko. eh mudun ma dai muna kanana amma mun ga irin wannan gurare ta haka tafi balle maganan maternity ko general hospital ko federal medical center mun yanzu gashi har ma asibitin koyarwa an kawo mana kaga duk wannan hanyoyi ne na samun kiwon lafiya a sauwaƙe tun yadda da za ta ba amma gane wata iri ba ne za a haska ka ɗauki hoton cikin naka gaba ɗaya a gano mai ciwon kuma maka magani ka warke da ikon Allah ba masu a wancan zamanin jinyace jinyace kala kala ya same su ko da yake a zamanin nasu kuma cututtukan da suke faruwa a yanzu zuwa zamanin Allah bai dora musu ba amma dai mu a yanzu mun samu ni'ima ta samun sauƙin kiwon lafiya sauƙi magunguna allurai iri iri ga su nan to Allah ta'ala ya ce wadda da kuma cututtuka jinyace jinyace ya same su wa zulzilu ay ud'iju bi anwa'il bala an girgiza su da dauka daban-daban na bala na bala'i kala-kala an girgiza su da bala'i kala-kala hatta ya kula rasul har sai da kai cewa banzo yana faɗi eh ai qala rasul wallazina amanu ba shi manzo da wanda suka imani tare da shi yana cewa mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah da allazi wa'idna wanda Allah ya bada alkawari faujibu min qibalillah sai aka ba su amsa daga wajen Allah ala ku shaurara inna nasrullahi qarib lalle nasarar Allah taimakon Allah yana nan kusa Allah kara mana taimako to kaga al'ummomi da suka wuce sun gaba da jarabawa ko da wannan al'umma sabon manzo Allah sallallahu alaihi sun gaba da wannan firgita da jarabawa mu duba abin da ya faru a azab irin wannan taron dan gida kawo farmaki garin Madina ai sun gaba da razana ko sun shiga tashi hankali a zo kuna garin ku a ce rundunoni sun kewaye garin ku ta ko'ina makamai ba dole a shiga bala'i ba Isa Allah ta'ala ce idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaqatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah ce anan an jarabce mu ne an girgiza su girgizawa mai tsanani ta sama da ƙasa ta ko ina mayaka ne an kama su hari an yi shirin zuwa kurmushe musulmai gaba ɗaya kowa ya huta aka raba goron gayya irin allied forces din nan to an taɓa an yi a wannan zamani sun shiga razana matuƙar razana amma Allah ta'ala sai ya kawo musu taimako ko Allah ta'ala ya yi aiko musu iska har sannan alaihim rihan wajidu dan lam tarawha wa kafallahu bil qital Allah ya ko wannan kafirin iska da rundunon da ba sa ganin sa duk Allah ya watsa su to kaga irin wannan tsanani ne da ya faru ga yakin tabuka da aka je a shekara ta tara tafiya ce mai nisan gaske an ce kilomita ɗari biyar da saba'in da wani abu kuma da kafa aka yi da yawa ba su da abin hawa sahabbai ya ke cewa jaishul usra a lokacin ana tsananin zafin rana ga tsananin talauci na rayuwa amma haka suka fita suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tabuka a nan ne munafikai suka noke suka ki zuwa ku ko ba su da wani dalili har suka ba manzo Allah uzuri ya karbo uzurin su ya musu addu'a amma karshe Allah sai kare ta irin su kamu dan malik kuma suka bada karya suka gaba da jarrabawa kwana hamsin ba a musu magana suka bada gaskiya eh shi da yazo ya faɗi gaskiya su uku ne ba su yi karya ba amma Allah sai da ya musu jarrabawa kwana hamsin aka daina kula wanda da ƙarshe kuma tubarsu Allah ya saukar da aya game da tubarsu to sahabbai sun gaba da jarrabawa iri-iri Allah ta'ala ya ce a ala inda nasrullahi qarib ku shaurara lallai taimakon Allah yana kusa zuwansa yana nan kusa fasbiru da haka ku ma ku yi hakuri kama sabaru kamar yadda su al'umman da suka wuce din nan suka yi hakuri ta gafiru za ku samu nasara wa fi isharatu ila anna al-murad bil qurbi al-qurbu zamani kuma a cikin wannan ishara da cewa abin nufi da kusace shine kusace da zamani na lokaci taimakon Allah yana nan kusa Bala ce wal mujtami'ul islami zamantakewa ta musulunci fihi aqwiya'un wa aqdiya'un wa du'afa'un wa fuqara'un a cikin zamantakewa ta musulmai ta al'umma a cikin su akwai aqwiya'un masu ƙarfi wa aqdiya da mawadata wa du'afa'un da raunana wa fuqara da kuma fakirai haka ake samu a society ta musulmai ko akwai masu dukiya akwai masu mulki akwai masu sarauta akwai talaka akwai rauna ya hataju zuwa fa'u ila al-musa'adati min qibal al-aqliya har kullun raunana suna bukatuwa zuwa ga taimako da tallafi ta bangaren suwa masu karfi mawadata kullum haka rayuwar take tafiya an gane wannan ko Allah da ya halicci mutane bai yi su bai ɗaya ba sai ya fifita wasu akan wasu ko wannan hikima ce ta Allah Allah ta'ala ya ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'did darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya mun daga sashen su sama da sashi a bisa darajoji saboda sashen su da sashi ababen horaswa ma'aikata to rayuwar ba ɗaya muke ba ba bai ɗaya muke ba dole wani ya fi wani don haka wanda ya fi wani akwai bukatar yana tallafa ma wanda bai kai shi karfi ba haka ake so a zama na musulunci wai hussuhumul islamu ala tilkal musa'ada musulunci yana kwadaitar da masu karfi mawadata a bisa wannan taimako din at-tatawwiyya da sa kai ba na farilla ba a rika taimako ana tallafi na neman lada gurin Allah musulunci yana son haka kar saboda kana da wadata ka zama rawaci yanzu wannan wata da muke na Ramadan yanzu wani yana nan ko kwanan siga bai ba abokin sa ba kuma yana da hali ana samu ko shi kan azumin ma ya cika stonin sa da komai amma makocin sa bai auri ko da siga ko masara ya ce ga wani a ba wallahi ya ce rayuwarsa ya yi wa kansa illa shi mai ruwa na ganin wayoyi ko wallahi kansa ya cuta saboda dula dan da ake samu na cewar da kai kai asarar sa kuma idan ka mutu dukiyar ba za ta ba koyo ba ko za ta mutu nan ba za a iya binne kare ita ba haka za ka da baka bai ko baka yaba alheri ba to da haka ana buƙatar mawadata masu ƙarfi suna tallafawa waɗanda ba su da ƙarfi wannan taimako ne na sa kai ziyadatan alal wajiba ƙari a bisa ciyarwa ta wajibi allati urika qadaruha wanda an san matsayinta wa min ayyi jinsin min almali takunu kuma daga wani jinsi na dukiya ne ciyarwar nan take kasancewa wa amma musa'ada fa bi tatawi fala yuqayyiduha annasu fala yuqayyidu annasu amma taimako na wato shi taimako na wajibi an yi bayanin daga wani jinsin dukiya ne zai kasance kamar zakka ba kowace dukiya ke wa zakka ba an yi bayanin wani irin jinsi ne to amma taimako na sa kai da neman lada shi ba kayyade shi ba ana iya ba da komai nau'i na dukiya ana iya bayarwa to shine Allah ta'ala ce ya tsalo da kama za yi ko a karanta suna tambayar ka ya Muhammad ma za yi ko menene za su ciyar Allah zai yi ko da menene za su ciyar da shi cikin dukiyarsu kaga sahabbai kenan ko suna da dukiyar amma suna tambaya wani hanya za su bi na alheri su siyar da wannan dukiya wasa'il wanda ya wannan tambaya amru bin al-jamu wani sahabi ne mai suna amru bin al-jamu shi ya wannan tambaya wa kana shaykan zamani ya kasance dattijo ne mahabucin dukiya ga shekaru kuma ga dukiya Allah ya bashi to shine yake tambayan manzo Allah fasa alannabi sallama amma yunfiqu sai yake tambayar manzon sallama kamar kamar nawa zai ciyar bai ya kamata ya ciyar a dukiyarsa wa ala amali shi kuma akan wa zai ciyar tambaya ne guda biyu ko bai zai ciyar kuma a wa ya kamata ya ba wa in zai ciyar din qul lahum Allah ce ka gaya musu ma anfaqatum min khairin duk abin da za ku bayar za ku ciyar na alheri falil walidaini to ya kasance na farko da za ku fare wa ɗawainiya ta dukiya ya kasance ga iyaye mahaifa guda biyu. muna jin wannan ko duk abin da Allah ya baka na dukiya to iyayenka su fi kowa amfana da dukiyarka Allah ba mu iko in suna buƙatar mahalli ka samar musu sutura ka samar musu abinci ka samar musu ka kula da lafiyarsu iyayenka su fi kowa amfana da dukiyarka ba ƙaramin wato mutunci ba ne ga mutumin da zai samu hali amma ya watsi da iyayensa wallahi mutunci duk halin da ka kasance akwai taimakon iyayenka ka kai ga wannan matsayi amma ne ka samu dama ka rabu Allah ya sauwaje wal aqrabina da kuma makusanta danginka na mafi kusa bayan maganar ka ciyar da iyaye ka taimaki iyaye ai karaye da iyayen ba wata baiwa ne ko baiwa bane ba wani sai san da ya samu halin wadatar kuma iyayen su ya fi kowa damuwa wannan to amma a ce kana raye kana sana'a ko kana aiki kai ko leburanci kake wallahi ka kula da iyayen gwargwadon halinka samun kai zama kana musu da wainiya an gane wannan ko sai ce wala karbi da kuma danginka mafiya kusa shi na kusa da kai yanzu a dangi wane ne ya fi kusa da kai na ajiye iyaye a gefe wane ne kusa na dangantaka ba kusa ce wani ya wani ko to wane ne ya kusa da kai wajen taimake cancanta ka taimake shi banda iyayenka shakiki shakikin ma kuma mace malama sun gabatar da al'uktu shakika yar uwa shakikiya ta fi girma hakiyar kai to kawai ta fi namiji rauni ko in namiji ne dan uwanka yana da kaza kaza zai je nema amma kanwar kashe kikiya ta fi ka ta fi tsananin bukata sannan sai dan uwanka namiji shakiki sannan sai wa sai wa sai ne abi ko wanda uba ya dafu ya fi wanda uwa ne kawai ta dafu da kanta bahaushe kuma wai dan uba ke cewa abokin gaba ne har yan ubanci ake nuna masa to dan uban ya fi wanda uwa ne ta dafu alaka da kai ko a babun gado kuma in bakka da ɗa bakka jika bakka uba a raye ka mutu kanin nan naka uwa ɗaya uba ɗaya bakka da kani shakike ko kowa to wanda kuke uba ɗaya shi ne mai gada kaga shi dangantaka ta da ƙarfi ko in ban da uwa ɗaya uba ɗaya ba wanda ya kai wanda uba ya haɗa ku a duniya wallahi ba amma ne ka samu kuɗi kamar su kashi amma kaninsa yana gidan haya ko ba samu yana ci da ƙyar yana sha da ƙyar shi ku ga wasu gidajen ma an gina ba abin da za a yi da su an ban aljanu suna nan sun baje koli to yanzu wannan dukiyar mai amfani ta dan girman Allah ka mutu dai a ce kanan ka yana gidan haya kuma ana lissafa gidajen ka a gari kaza gidaje kaza gari kaza gidaje kaza wallahi wannan dukiya ba ci riban ta ba shi yanzu da ka mutu ka bar ƴaƴanka da mata ba shi da ko kwabo ba yana ji yana gani wallahi ba ba bai da komai gado a dukiyar wansa in dai yana da da sa'a sa ɗaya a ce wasu bata riga mutuwa ba wani ne ke gaya wa wani umman su tara su yayin su mai kuɗi haka kuka bari wance ta hajiya ta mutu wai haka suka bari hajiya ta riga alhaji mutuwa saboda hajiyar ne alaƙar su a gado ko in alhaji ya riga ya fada hajiya tana nan ai ko an ji ko an so dora ba hajiya gado ko ta yi dona ce ga wannan ni me zan yi da shi ku je ku raba to shi sai hajiyar ta riga mutuwa kai ka ce mutuwar layi ake bi ko to da haka dai in kana da dama dan uwanka da bai da gadonka to ka masa duk abin da ya kamata a rayuwa ka sada zumunci na fata mun gane wannan ko kuma irin su ne ban kamu da za su maka addu'a irin su ne tun daga duniya banka da lafiya ko kudin ka ya kare suna nan ko za su gudu amma ta in alhaji barka da asuban nan in kudi ya kare wallahi wa da za su amma in uwankan nan ko kana da shi ko bakka so ne a kanka to dan me kana da dama ba za ka taimake su ba to da haka sai aka ce wal aqrabi wal yatama da kuma marayu su ma suna da haƙƙi na taimakawa a dukiyar da Allah ya baka marayu wane ne maraya ka san bahaushe shi yana tarihin maraya da son zuciya ko wai mutum ma'aikaci ne da lafiyarsa da ƙarfinsa shi ma na ɗaukar nan amma zai ce shi ma maraya ba haka bare ce yake ba maraya shi ne wanda mahaifinsa ya rasu kuma yana yaro ƙarami bai balaga ba shi ne maraya da irin wannan yara ƙananan da aka wuce aka bar su suna da haƙƙi na al'umma ana taimaka musu. musamman a irin wannan yanayi na watan ramadan ga azumi ga sallah tana zuwa yasa ƙungiyoyi da yawa da musulunci suna kwaɗaitarwa a taimakawa marayu wannan abu ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafirul yatimi fil jannati hakaza da ni da mai ɗaukar gawaniyar maraya haka muke a aljanna sai ya nuna yatsunsa guda biyu ta haka yana da muhimmanci kwarai da gaske abin da Allah ya hore ba ka ɗauki wani abu ka tallafa marayu ko sutura ko abinci ko magani ko biyan kuɗin makaranta kuma kar a mai da hidimar marayu sai shekara shekara ka san wani ƙungiyar ba a taɓa maganar marayu sai azumi ya dawo ko ba daidai ba ne ba a ci gaba da yi tsawon rayuwa yawa ya suke makaranta me ake ci me ake sha a rika ƙoƙari ana bibiyar rayuwarsu daidai gwargwado to wannan ma yana cikin abubuwan da waɗanda ake so a ba wa wannan sadaka ta taɗawai wal masaki da kuma miskinai su ne talakawa wabin sabil da kuma matafiyin da guzurin sai kare shi ma na da haƙƙi na a taimaka masa a sadaka ko ciyarwa ta sa kai ai hum aulabi ai waɗannan da aka ambata su ne mafiya cancanta da wannan ciyarwa da dukiya da za a yi wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aiwatar na alheri duk abin da kuka aiwatar na alheri da dukiya infaqun aw ghairihi ciyarwa ne ko waninsa fa inna allaha bi alim Allah masani ne gaba da shi duk abin da kai na dukiya to Allah ya sani kuma Allah zai ba sa kaiya fa mujazin alai Allah zai muku sakamako a kai walam yadhkur fiha sa'ilin wa riqa a cikin wannan lafazin ayat bai ambaci as-sa'ilina masu tambaya ba wa rikaba da kuma yan tabawa ba kama fil ayatul ukhra kamar yadda ba wata aya ta daban an yi magana wa sa'ili da ko wa fil rikabi wa qama sala a surat ayat da ta wuce a baya laysa birra ittifa'an bi ummi qawlihi saboda wadatuwa daga mamman faɗin Allah ta'ala da yace wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aiwatar na alheri fa innahu shabiran bi kulli khairin wa qa'a fi ayyi musrafin wannan ya game kowane alheri da duk wani alheri ya shiga ويفهم من السنة أن النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة kuma ana fahimta daga cikin sunna cewa ciyar da iyaye uwa da uba ko uwa ko mahaifi yana daga cikin ciyarwa ta wajibi idan dai iyaye mabukata ne to ciyar da su yana cikin ciyarwa ta wajibi mun gane ko yawwa ɗawainiya ga iyaye fa ba tallafi ba ne ba alfarma ba ne bai da wako wanda sun ɗauka iyaye kawai liability kamar wani abu yake na ce ba wallahi dolan ka ne haƙƙi ne waye magana waje ka gada ma haƙƙi ne a kayanka ɗaukar da wani iyaye wajibi ne sunna ta tabbatar da wannan annabi sallallahu ya ce a an to maluka li abi kai da dukiyar naka dole haifanka iyaye inda za su ɗauki dukiyar naka ba ko da ba izinin ka sun ci halal amma idan kai ne kuma ka taba dukiyar iyayenka baka ci halal ba ko ne ka mayar ko ka nemi halalta wasu yace wa kadhalika ala auladi siga alladina la mala lahu haka nan ciyarwa ga ƴaƴansa kanana waɗanda ba su da dukiya ita ma wannan wajibi yaranka kanana wanda ba su balaga ba ba su da hali to dole ka ci da su hakkin ka ne hakkin su ne ka ciyar da su amma idan yaro ya balaga kuma lafiyarsa kalau bai da wata jinya da za ta hana shi sana'a ka koya mar sana'a ka ɗora shi a hanyar nema yanzu ba haƙƙin ka bane ka ci da shi ba mu gane wannan ko yasa duk goron da ya shekara sha takwas ko ashirin ko ashirin da biyar ko talatin to ba dole babansa ya bashi abinci ba in babanka ya ce wani daga yau ka je ka nemi naka ya sa ka makaranta ko ya koya ma sana'a to wallahi ya yi daidai eh ba daidai bane ka miƙe gaba a ce wani mame ma da shi ake raba yana gani to ya yi kaɗan ba zai zo hajiya ina nawa ai da kunya ba ka zo ana raka ana ɗauka na abin karya ta bari idan an yi da yawa ka zo ka karba to ba haƙƙi ne ci da ƴaƴan da suka balaga kuma suna da sana'a ba ba dole bane ai kai kamata ya ka je ka nemo ka kawo musu ba abin da suka nemo za su baka ba yanzu nan za ka samu ko gona baya zo amma za a zo yana da kwana mutane kai ka ce su ne su ne iyayen iyayen sun zama su da yayan haka manzo Allah ce da mun alamar tashin kiyama ko an tani da al'amatu rabbata malama sun fassara uwar wato bai wata ga wajejenta shine a baya marasa tarbiya iyaye suna ta dawaine amma kuma ƴaƴan ba sa musu biyayya kuma suna suna ta wahala a kayan da haka mu ji tsoron Allah wa ma ada zalika min jihatil karamati fa huwa khairun wa laysa biwahid duk abin da ba wannan ba na bangaren dangantaka to ciyar da su ba wajibi ba ne alheri ne ba dole wani babbaninka wasu umomi wasu kawunai in dukiya ta haɓaka su ma duk sai a ciyar da su amma dai na wajibin su ne iyaye da 'ya'ya da kuma wanda suke a mafiya kusa shi Allah na tadda mu a nan za mu takaita insha Allah abin da makaranta dai Allah ba mu lada kuskure mu da wannan afuwa ga sakatare ya zo ina ga za mu bashi lokaci ko akwai wani sako da zai gabatar mana Allahu a'lam. Salamu alaikum. Ku ɗan yi haƙuri da mu. Ba shi kan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم يا أخوة جماعة المسلمين آه، muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da dasa samu dama na halartar wannan tafsir da ake gabatarwa a yau rana ta ladi tara ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida. Ko muna fata kamar yadda muka gana ɗaya zuwa na tara, Allah ya sa kafin ƙarshen wannan wata na Ramadan ya zama muna daga cikin waɗanda za a ‘yanta su a cikin daga wuta. Amin. Bayan wannan duk lokacin da ɗan adam ya ga wani abu yana yiwuwa, in dai ba abin da Allah ya halicce shi ba, wanda yake tafiya da sarrafawa daga Allah. In dai wani abu ne wanda ɗan adam zai yi, to ba haka kurin ya zauna abin ya yiwu ba, So da- sai da ya wani ƙoƙari tukun abin ya yiwu. walau ta ɓangaren ilimi ne ko ta ɓangaren dukiya ne ko ta ɓangaren ƙarfi ne dukka sai an samu an yi to wannan shekara guraren da ake gabatar da tafsir a cikin garin azare da kuma wasu garuruwa da suke cikin local government din sun kai guda goma sha tara wanda kuma duka akwai kwamiti wanda ni nake jagoranta kusan yakan yi aiki saboda wannan hidima ɗin kuma har ma akan saka wasu ayyuka da za a yi na gaba idan an samu rara a taimakon da aka samu na ainihin ramadan ɗin kuma cikin ikon Allah duk lokacin da ɗan adam ya samu dama ya ba da gudunmawarsa ta yi gode Allah da ɗan adam yana da shi zai naɗe hannunsa ya ƙi bayarwa sai ya ji abin da aka ce za a yi ko ya yi kuma an samu rara kuma shi ya yi hasara bai samu ya shiga cikin wayanda za su ba da gudunmawa addinin musulunci ya amfana da su ba to saboda haka wannan gudunmawa ba ta karanci ba ta yawa ya danganta da ikilasin mutum da kuma ƙarfin da yake da shi to a ƙarƙashin wannan muke fata daga ɗaya ga wata zuwa ashirin da tara ko ga talatin na ramadan ɗin nan kowa ya kokari ya ga ya sa gudunmawarsa kamar yadda sauran masallatai suka ba da gudunmawarsu wannan masallaci ma a samu a gabatar wannan zai taimake mu kwarai da gaske kuma ba wai a yi tafsir ɗin a tashi an gama sai baɗi ba a'a kamar yanzu yadda na san malam yana bayani akwai magana na marayu wanda malam ya ja hankalin ba wai suturar da za a bayar ko abinci a cikin ramadan shine kawai ba a continuously za a ci gaba da yi domin muna da kwamiti na marayu wanda yake a shekarar da ta gabata sun ɗauki nauyi na yara talatin da biyar wanda ake biya musu kuɗin makaranta da komi da komi kuma a wannan shekarar ma an ɗauka wanda ba mu sami ƙididdigar ba amma dai ni kaina na sani akwai mutum ɗaya da ya ɗauki nauyin mutum goma da uniform ɗinsu da makarantarsu da transportation da komi da komi shi ya ɗauka gaba ɗaya to kullum muna sukan kanmu cewa ba ma iya yin komi gaskiya ba ma iya yin komin waɗanda ba mu ba suna da investment da yawa a cikin harkoki na tattalin arziki na ci gaban ƙasa alhali mu ko musulmai mu muka fi yawa saboda haka ya zama wajibi mu lura da irin wannan al'amura a ƙarƙashin wannan mu kanmu yanzu muna ta yin wasu abubuwa waɗanda in suka kafu in Allah ya taimake mu ko ba mu daina neman taimako kashi ɗari bisa ɗari ba in aka dawo zuwa kashi talatin ko arba'in ai an sauka akwai yiwuwar za a ci gaba da ragewa har wata ran in dai kun ba da cikakken haɗin kai sai mun kai level ɗin da duk abin da ya taso sai dai a ce a rubuta ainihin bauta nawa za a yi withdraw daga account domin a gabatar da wannan aikin to amma wannan ba zai samu ba sai mutane sun yi dauriya To a ƙarƙashin wannan muke ja hankalinku kowa ya shiga a yanzu haka akwai wasu shaguna a ɗaya daga cikin masallatanmu da muka kafa wanda sun kai guda goma sha uku kuma ginin nan ya kai level 9 course wanda in an zuba sai batun rafta da sauransu to kun ga ko irin wannan ake samu masallacin za su samu wani abu kungiya za su samu wani abu za a rage neman taimako daga jama'a kuma za a ƙarfafa wa 'yan uwa domin rashin taimakon nan da na samu mana yana bayani in ba a yin sa to a nan ne za ku samu duk 'ya'yan da suka tashi a cikin wahala a anguwa su za su zama muku bala'i sai ta sari wannan su zagi wannan su ci mutuncin wannan idan kuma society ta yi watsi da su ba ta taimake su ba idan suka girma suka yi arziki za su zama marasa imani ba za su taimaki kowa ba domin za su kaddara cewa su ma lokacin da suke da bukatar a taimake su ba wanda ya taimake su yanzu su ma za su ɗauki fansa to wannan ya kamata dukkan mu fahimci kowane ɗa aka haife shi ba wai ɗa ne na iyayensa kawai ba a ɗa ne na al'ummar gurin gaba ɗaya domin ba a san amfanin da zai yi ba to daga ƙarshe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin nauyi na mizanin ayyukanmu na alkhairi a ranar tashin alkiyama ya rinjayi munanan ayyuka sannan kuma daga yanzu zuwa ƙarshe in da mun yi sakaci to lalle kowane ɗaya daga cikinmu ya dage ya yi abin da zai zama na yana daga cikin waɗanda aka ‘yanta su domin a ce azumi ya zo har ya wuce mutum bai yi abin da za a gafarta masa ba to Allah ya wadansa saboda haka lalle mu tashi mu dage lokaci ne kurarre kamar yadda ake cewa za a fara za yi tara yanzu in aka yi rana ya ce sai a ce sha shida in aka yi wata sai a ce ashirin da uku in aka yi wata sai a ce ranar sallah daga nan kuma ta wuce har abada wanda ya yi wanda bai ba bai ba muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu su kuma malamai da suke karantar da mu Allah ya buɗe musu kwakwalansu su ci gaba da karantar da mu mu fahimci addini a gudu tare a tsira tare da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to sakatare Allah ya saka da alheri mun dai ji wannan sako muhimmi da yake tafa da shi a kuma ya zo akan gaba ayar da muka tsaya bayani a kayan ciyarwa ba da tallafi domin ɗaukaka addinin Allah domin ciyarwar tana shiga kowane ɓangare kuma shirin kowa ne dukkan wata hidima sai da ɗawainiya ta dukiya wannan hidima na tafsiri da ake da hidiman marayu da dukkan sauran ayyuka ita kungiya ba ta da ba ta samun grant daga gwamnatin jiha ko ta tarayya ko karamar hukuma duk abin da ga ana gudanarwa to al'umma ne take yi da haka akwai buƙatar mu ba da gudunmawar mu ɗaiɗaikunmu da kuma dukkan wanda dai ya samu dama kuma wannan tsarin dama ana ba da shi ne daga masallaci da haka duk wanda zai ba da gudunmawarsa zai kawo ta kwamitin masallaci za a yi ka wannan sako insha Allah da mahidin dubai da shi sakatare ambata Allah ce bace mu Allah da ta mu ya ba mu ikon taimaka addini kuma ya karfafa mu da digadigan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وافنا فيمن اعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا من تقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من تقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لعلمائنا اللهم ارحمنا كما أكفانا صغارا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقل الحمد لله رب العالمين